وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i kuma a cikin masallaci da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki sa'annan kuma ya shirya mana da 'ya'yanmu da zuriyarmu ga baki daya a yau muna safiyar lahadi 22 ga watan sha'aban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 22 wanda ya daidai da uku ga watan uku na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi ta sahilin aƙidat islamiyya mun kwana a shafi na 34 ne ko? 35 shafi na 35 ko za mu tashi almas'alatu saniya khasa'is al-aqidati islamiyya nan ne ko to bismillah ko ajiba almas'alatu saniya mas'ala ta biyu khasa'is al-aqidati islamiyya ma'ana bambance-bambance na aƙidar islamiyya ko kuma al'amura na masu mahimmanci na musamman game da aƙidar musulunci da take da shaƙidar islamiyya shi ne ce alhassa'is jamul haswisa in an ce alhassa'is mufaɗonan ne jam'i ne na haswisa kenan hasisa shi ne mufrat shi ne sangulier alkhasa'is shi kuma plurial wal khasisa abinda ake cewa khasisa hiya sifatul hasan allati yatamayyazu biha shay wa la yushariku fiha ghayruhu in an ce khasisa ma'ana wata siffa ce da take kyakkyawa shine as-sifatul hasana siffa wadda take kyakkyawa allati yatamayyazu biha shay'un wadda wani abu yake bambanta da wani wala yi shari fiha gairahu kuma ba wanda yake tarayya da shi a cikin wani abu ma'ana kenan wani abu na special na mai mahimmanci to shine akasisa to kenan wannan darasi zai mana bayani akan mahimmanci abubuwa na musamman na mahimmanci wanda aqidar musulunci take da shi wanda wasu aqidun ba su da shi wanda shi ya kuma aqidar musulunci ta daukaka tabwaye kowane ta zama gagar ba don wa khasa'is al-aqidatul islamiyya kasira malai ce to bambamce bambamce na aqidar islamiyya suna da yawa amma naktafi bi zikir ithnaini minha malaci zamu sai zamu takaita wajen ambaton guda birak zamu ambata muku guda birak wanda zau ga wanda duk wata aqida wanda bata da shi sai aqida musulunci al-awwal na farko annaha aqidatul ghaibiyya aqidar islamiyya aqidar musulunci aqida ce ta gaibi me ake nufi da al-ghaibi shine ce al-ghaibu ma gama an al-his in an ce abu na wannan abun gaibu ne to mana shine duk abin da ya faku daga dukkan his in an ce mana hawas gababuwa na dan adam fala yudriku bi shay'in min al-hawas in an ce wannan aqida ce gaibiya shine duk abin da ba za a iya hararo shi ba ko tunkaro shi ba ta hanyar gababuwa sune al-hawas min al-hawas al-khamsa gababuwa guda biyar da dan adam da yake da su waɗannan ne shine asam ma'ana duk abin da ji baka iya shin abin walbasar ko gani wallamsu ko shafa washam ko shinshina wazauk ko ɗanɗano mana duk abubuwan da suka faku daga waɗannan abubuwa to sai a ce wani abu gaibi ne abinda baka in ka shafa baka iya jin shi in ka kalla ba zaka iya gano shi ba da ido a ji kuma ba zaka iya jin abun ba ba zaka iya shinshina abun ba sannan kuma ba zaka iya ɗanɗana abun ba to wani abun ya zama gaibi to wani aƙidar musulunci kaɗai take da waɗannan abubuwa kuma sa'ad na kuma gaskiya ne wa alaihi fa inna jami'ul umur wa masail al-aqidatil islamiyya yace to saboda haka dukkan al'amurra wa masail da mas'aloli al-aqidatil islamiyya na aqidar musulunci allati yajibu alal abdi wadda take wajibi ne akan bawa an yu'minu biha yayi imani da ita wa ya ta gidi ha gaibiya kuma ya kudurta kuma cewa gaibi ce kuma shi kuma ba wanda ya san gaibi sai ubangiji kamar sun ya ce kal imani billahi imani da allah subhanahu wa ta'ala za ka shafa shi za ka ganshi da ido to amma kaga wani abu ne da ni a zuciyarki wal mala'ikatu wa mala'ikati da mala'ikun allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya taba ganin su akwai wanda ya taba shafa su ko ya musafa da su kaga ido bai gan su ba saboda haka hannu bai iya shafa su kuma baka iya shanshina su ya ce ga na ji kanshin sun fice amma kuma mi dole kuma ka yi imani cewa mi akwai su saboda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu saboda haka kuma kai da kanka kuma ka imani ka tabbatar akwai to saboda haka ga kenan musulunci aqida musulunci kada take din waɗannan special abubuwa kai imani kuma ka yarda an ce aljanna ka yarda ba ganta ba baka ji ta ba baka ji kanshin ta ba kuma ka yarda ita wutan ma kuma haka wa kutubihi da littattafan Allah subhanahu wata'ala wa rusulihi da manzanninsa waliyomil akhiri da kuma ranar lahira ana faɗarta kana jinta amma ka shafa ta baka ganinta ba da sauransu wal ƙadari haka kuma da imani da ƙaddara wa azabil ƙabari da azabal ƙabari wa na'imuhu da kuma ni'imarsa ba wanda ya gano ma kuma kayar ta tabbas akwai azaba a cin kabari akwai ni'ima a cin kabari kuma ga shi da ci a ɗan ɗani ɗaya ne saboda me wa ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wa ya faɗa masa Allah subhanahu wataala ya masa shaida ya ce wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma ka imani kuma ka yarda ko kwanto ba kai saboda imani kaga Allah subhanahu wataala wa ghairi zalika da makamantansu fahiya kulluha min umuril gaibi dukkan suka ga waɗannan abubuwa ne suna cikin al'amura na gaibi allati yu'tamada fil imani biha wanda ake dogaro da su a wajen imani in baka da wannan imani ma to gaba ki da ba mumuni bane ba domin su ne rukunan imani ala ma jaa fi kitabillahi was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama me ya sanya saboda haka labarin yazo a cikin littafin Allah subhanahu wataala da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi kuma wa man asdaqu minallahi qila babu wanda yafi Allah gaskiyar magana kuma ya tsarkake manzansa yace saboda haka duk abin da ya faɗa gaskiya ne wahayi ne aka yi masa وقد أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب كما كاغا سي الله سبحانه وتعالى ييبو ga mutanen da suka yi imani da gaibi faqala subhanahu wa ta'ala sai Allah mai girma da daukaka yake cewa fi sadar suratul baqara a farkon suratul baqara Allah yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin sai Allah ce mi allazina yu'minuna bil ghaibi alif lam mim wannan harfa ne da Allah subhanahu wataala ya baro kansa sani amma malamai sun kai da kawo akai ma'ana mi kalubale ne kwalaile ne Allah subhanahu wataala yake yau kafirai da munafikai da duk wanda ba su yarda da imani ba cewa kaga alqur'anin nan da kuwa zamna kuka ce ai muhammadu ne ya kirkiro shi ai muhammadu ne ya kaza kaza kaza ba ƙarya yake ba da gun allah yake ba sai allah ce to ku zo da irin shi tun da dai duk abin da ɗan adam ya yi mutum ya yi to wani mutum ba na yi zai yi koko ya yi kun yarda kun ce muhammadu ya kirkiro shi ya shiga ɗaki ya kirkiro alkur'ani yake faɗa kaza da kaza da sauransu to tun da haka ne to alama da za ta nuna gaskiyar magana ne gaskiyar magana ku to kuma ku kirkiro irinsa suka gagara kenan abin alkur'ani yana da wajen izihi 60 jiz'i wajen 30 sura wajen 114 ta gagare ku to sai aka zo aka ce to ku kawo ayoyi goma ta gagara aka ce kai ku kawo aya ɗaya ma ta gagara kuma Allah subhanahu ta ce ku haɗu da mutane da aljanu mana intellectual daga cikin mutane da intellectual daga cikin aljanu ku haɗu da an ba ku dama ku yi alliance ku zo da irin shi alkur'ani duk ku ga gagara an buga an ba kuma ba a ce muku ba an kayyade muku lokaci gashin duk ku je ku zauna shi sun yi Allah ce qul law ijtama'atul jinni wal insa ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'du bi ba'din zahira Allah ce faɗa musu ya Muhammad sallallahu alaihi wallahi ta ko mutane da aljannu duniya gabaki da za su haɗu akan su zo da irin alkur'ani wallahi ba su iya zuwa da shi ko da shashi zai taimaka ma shashi da iliminsu da waye da sauransu da fahimta iya kwaje basira da Allah ya bashi to tunda abin ya gagare ku to shine sai Allah subhanahu wataala ya musu kwalubale kwalele shine duk sai wata sura da za a bude sai ka ji Allah ce alif lam mim dasimin ha ka ha ayin sad da ha kaza kaza duka su nan me yake so a nuna maka kwalele dai duk kuje duk ku gama soki burutsun ku ku gama tambelan ku ku gama kaza in nan alqur'ani nan gagarbado ne yafi karfin dan adam ba dan adam ne ba kawai zuciya ce manafici ne da keta da hasada ta hana ku yi imani ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kun huta shine ba wani abu bane ba ku larabawa ne domin kun ga a lokacin an sabka da alkur'ani a lokacin larabcin pure bai cakuda da komi ba kuma 'yan asalin ƙurayshawan da kuke takama da larabcin to shi ma daga cikin ku ya fito to a zamanin kuma an gagara to kuma a baya yaya a lokacin da kuma zai je larabcin zai cuɗanya da wani abu da sauransu ya cuɗanya da yarurruka da yawa wannan ya aro wannan ya shiga wannan da sauransu to shi ne sai Allah subhanahu wataala ce kaga larabci yana da harfa guda 28 sune alif ba ta suna kitaba hurufin sha'iya alifun ba'un ta'un har zuwa ya'u to sai Allah ce ba wani saddabar bane ba ba kuma rufa ido bane ba a'a gaskiya ce real ne amma mi kun ki gaskiyar ne shi yasa kuke dimo ko shiga dimuwa amma ba wani abu bane ba da wannan harfa abcd na larabci da aka yi ake magana da su ne shi ma aka yi alkur'anin ba wani abu ba shi ne sai Allah ce alif lamim da alifin da lamun da mimun har zuwa da su ne aka hada aka yi wani alkur'ani ka ha ayin da wannan kafin da waye da su ne aka hada kai alqur'ani in kun isa kuma ku zo da shi shine Allah ce zalikal kitabu la rayba fi wannan littafi ne da babu kokonto a cikin sa cewa daga gun Allah ne ke ba da gun dan adam ba saboda dan adamin ya gagara in dan adam yayi abu dan adam irin sa yana iya yi to gashi kuma an ce ku hadu kun gagara yi to ku saddaka mana ku bi Allah subhanahu wataala ka shi huta kenan ka samu lada duniya ka samu lada a rana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah kare mu da azabar wuta sai Allah ta hudan lil muttaqin kuma ba abin da yake cikin wannan alqur'ani in ka bi shi wallahi shiriya ce ka huta kin huta kudinka a aljihunka kudinki a daure a matsatsanki babu bokan sakaran bokan da zai cinye miki kudi ko dan tsubbu ko malan sihiri ko ayi tsaron shi kuma imanin ka yana imanin ka yana nan imanin ka yana nan kuma ka je ka shiga aljanna ka ci dadi da dukiyarka baka je ka ba katan banza ba ya maka sulumboto da korombodo ku tashi da ke da shi a wuta a kafirce a tsiyace kuma ba a ci riba ba amma in kai imani da Allah sai ka samu nutsuwa da gaskiya da komi da cima guri sa'annan kuma ka sarrafa dukiyarka yadda Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai Allah ce to suwaye muttaqina sai Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yi imani da gaibi kenan kun gana shine mahallin shahid saboda haka musulunci ne kada yake da wannan special din al khasa'is baka ga abu ba gashi da ana faɗa mana manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta mun rabu aljanna fiha ma la ainu ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbil bashar a aljanna nan akwai abubuwan da ido bai taba gani ba kunne bai taba shi ba kai tunanin dan adam ma bai kaba tunanin bai taba tunanin abun ba amma kuma duk mun imani mun yarda kuma gashi duk ba fitan nan an ce sai mun sallah sai mun azumi sai mun sadaka sai mun zakka sai mun kaza kaza kaza mu bar ƙarya mu bar kaza kuma duk muna kokarin bari muna sallar muna azumi muna zakar muna sadakar kuma muna dauna abuwa duk da mun mi Allah ce wannan da su ne ake samun aljanna shi yasa muke fata duk da asuba sai mu fito mu zo masallaci mu yi karatu mu yi sallah kuma mu yi karatu mu yi kaza duk neman mi aljanna kuma bamu ganta ba amma kuma mun imani kuma zuciyar mu ta nutsu da abin kenan alamar imani wannan shine hafsa'is sabanin wanda yake cikin rudani wanda ba sai rasa ha ya za a ji abin da ba gani ba kaza in nan waye ai muna mutum ya yi amfani da hankalinsa to kullum sai shiga cikin dimuwa in aka je can sai a kore shi ta wannan bangaren kuma a kore sai ya tsalla can a haka zai tafi a imamce ba nutsuwa ba kaza kai kuma ga kan da nutsuwa saboda kai imani da Allah subhanahu wataala ka huta Allah ne yace shi kuma Allah ba zai ƙarya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah da yayi yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya tsarkake shi da na huta Allah ya ce na gani ban gani ba na saboda kun ga aqidatul ghaibiyya to saboda haka ba ma samu wannan sai almuttaqina masu tsoron Allah sai masu takawa ita kuma duka wannan takawa ita ce ƙarshen fulafon da mutum zai samu yardar Allah da gidan aljanna shi sun ya duk abin da koga Allah yana dora mana ce mu yi kaza mu yi kaza sai ce don ku samu takawa ga azumi na yana zuwa Allah subhanahu wataala da ya saukar da aya alquran ta yayi wallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum sai ta mi la'allakum tattaquna dan ku samu takawa duk aje aje duk in maka da takawa aikin banza ne duk Allah subhanahu wataala ya ce mana kaza kaza sai ce dan ku samu takawa ne takawa da ita ake samu shigan aljanna to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce hudallil muttaqina shiriya ne alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah inda kana son kana tsoron Allah kana son nutsuwa da kwanciyar hankali to kuma alqur'ani Allah ya ce ka gani ba gani ba kau ka yarda kai imani shi kenan ka huta sai ka shi ka ci san alais babu wani tashin hankali da damuwa Allah ka shirya da muka dora maka kan tabawa to saboda haka daga cikin wannan shine al-aqidatul ghaibiyya daga cikin special na aƙidar musulunci ya ce zai an bato mana guda biyu ko to yanzu an faɗa mana guda to kuma yana ga lokaci ya ɗan ja saboda wajen gyaran abun wannan mu tsaya a nan ko in muka shiga waccan za a tafi wannan kwana nan in allah kai mu sati mai zuwa inda lokacin babu kuma an shiga ramadan sai a shiga darsa na ramadan insha allah da fata abin kanta daidai allah ta mu cikin ladan abin da mu kuskure allah ya fi mana bukatocin na alheri allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fasbahanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri to sai a dauko littattafan karatu ko